من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka wato yini na litinin kenan ko ko talata litinin yau muna yini litinin 24 ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1443 daidai da 25 ga watan 4 miladiya 2022 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a dukkan wannan darare na wannan wata na ramadan mai tarin albarka idan ba a manta ba mana cikin suratul araf jiya an karanta aya mai namba ta 179 ba mu kammala fassara ta ba lokaci ci mana yau ma insha Allah kan wannan aya dai zamu koma daga nan zamu ci gaba insha Allah Allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس نعم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله تعالى كتوا ولقد زرعنا لجهنم زرعنا شيني كلكنا حقيقة من حال التروى وتر جهنم da yawa daga cikin aljanu kuma da yawa daga cikin mutane wanda su halittar su ma dama don wutar Allah ya halicci su Allah ya tsare mu Allah ya kiyashe mu Allah ta'ala ya saba mu a ciki irinsu ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah ya shafi gadon bayan annabi Adam da wannan zuriyar ta fito a karo na biyu sai ce haula'i khuliqtu min nar waɗannan man halice su dan wuta idan sun zo duniya irin aikin yan wuta za su yi su mutu aka Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka Allah ya ce wani diyan da zaka yi da shi ba zai imani ba hatta manzan Allah ya baro an su da yawa ba su imani da shi ba in iya wa'azi ne da faɗakarwa da kyakkyawan hali da mu'amala ba wanda kai manzan Allah amma ya mutu ya baro waɗanda ba su imani da shi ba da yawa daga cikin da danginsa da 'yan uwansa wanda kuma ba hakan ya so ba wannan rubutu ne na kaddara daga Allah kawai wani ba wai rashin gamsar da shi da dalilai ba ne ya sa bai musulunta ba ya sani ya san gaskiya ko wata shubha ce ta zo ta tare shi abin kuma ya haɗu da kaddara shi kenan wani kuma saufa saufa ne a ba yanzu ba sai nan gaba sai nan gaba daga nan har Allah ya karɓi rayuwarsa bai imani ba duka akwai jama'o irin wannan da yawa kamar masu aikata zunubi ne wani ya san abin da yake ba kyau ya sani shi ma in ya samu dama har wazi zai yi aka akan abin ba kyau amma ya ƙi dina yana ce sai nan gaba sai lokaci kaza to irin wannan jan lokacin ba a sani ba ko Allah zai karɓi rayuwar ka idan kuma ka je ga Allah baka tubu to kana cikin masu manya-manyan laifi za ku je gaban Allah da wani laifi saboda ka akwai wanda kaddarar rubutu ta riga ta haukan su da za ka yi da su duk yanda za ka yi akan su dawo hanya su fahimci da ba za su fahimta ba sai dai a yi iya abin da za a yi haƙura domin shi wa'azi dama ibada ne aiki ne na ibada da yawa suna amfanuwa suna aiki suna gyarawa wa'ansu kuma da yawa za su sin kuma ba za su gyara ba bayan da za ka yi su Allah ya ce lahum qulubul la yafqahuna biha irin waɗannan mutane da Allah ya halice su dan wuta suna da zukata amma zukatan ba sa fahimtar komai da shi alfikihu shi ne alfahamu la ya fi ƙahu na biya ai la ya fahamu na biya ba sa fahimtar komai na gaskiya ga dai zuciya wi'a ce wata wata salka ce wata jaka ce ta ƙumshe abubuwa na alkhairi da za su kai ka har aljanna idan aka yi sakaci kuma wata jaka ce mai ƙumshe shari da za ta kai ɗan abin zuwa ga wuta ya sama aikin Allah hadisin Imam Nawawi yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta baci dukkan jiki ya baci manzo Allah ce wannan tsoka ita ce zuciya ashe zuciya ita ce mutum rabin dan adam ce zuciya shi yasa wani daga cikin larabawa ke cewa al'insanu ala ahamarai al'insanu ala ahamarai ma'ana ɗan adam iyakan jajayen abubuwansa guda biyu ma'ana kusan su ne ɗan adam ɗin gaba ɗaya ahamarai sai fassara al-lisanu wal qalb da harshe da zuciya wannan su ne mutum me za ka faɗa me ka ƙudure a ranka wanda shi ne ɗan adam kawai daga magana ake gane matsayin ka kai waye wata rana imamu shafi'i Allah ta'ala ya masa rahama ya ga wani ya zo da irin tumurawanin nan ya ɗauka da gaske ne ai ta gina ba ta shiga ba ne imamu shafi'i ya ce ato ayi mun yi bakon malami ai bayan da za a yi kaza kaza aka ɗan gyaggyara aka buɗa to kalmarsa ta farko sai imamu shafi'i ce sai na fahimci jahili ne sai na meke gaba da na rabu da shi to zai kula jahili ya bata lokaci a kan shi kaga magana tana sa a gane kai a wani matsayi kake a ina kake a wani aji kake magana kawai ka furta baki ka yi magana wallahi masana dan adam za su jefa ka alayin alayin da kake kar ma ka ce komai to lalle ilala furci da magana abu ne mai tasiri a rayuwar dan adam kuma ana fassara dan adam shi waye a ina yake an fahimci wannan a zuhair bin abi sulma yake cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'adahu falan baka illa suratul lahmi wadani yake cewa lisanul fata nisfun harshen dan adam shine rabin sa wa nisfun fu'ada ɗaya rabin kuma shine zuciyar falan baka illa suratul lahmi wadani ba abin da ya ragu sai tsoka da jini da bargo da kashi amma da zuciya da harshe su ne mutum kawai to Allah ya ce la'um qulubul la yafqahuna biha ga zukatan amma ba sa fahimtar komai da su walahum a'yunun la yubsiruna biha ga idanuwa amma ba sa iya ganin gaskiya idan ba zai karanta alqur'ani ba ya mai nauyi ba zai iya yi ba idan ba zai gane daidai da ba daidai ba idan ba shi da ikon tamizi ya gane abinda Allah ya haramta da abinda Allah ya halatta shi da idan gashi nan duru-duru ana gani amma ganin baya amfani da shi komai fa inna ala ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur zukatan su ba su bane suka makance idan Allah ya ce makaho a Qur'ani to a galabiya iya magana ga wanda bashi da imani ba wai makaho da baya gani ba yasa a suratul hajj ya fassara abin yace idan aka ce makaho to ba wanda idan sai rufe ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur makantar zuciya ita ce makanta makantar zuciya da za ta hana ka yi imani ta hana ka bi gaskiya ta hana ka alkhairi shine makanta yi hasali makantar rashin ido a duniya har manzon Allah yake cewa duk wanda Allah ya jarraba daga habibataihi sune idanuwansa jarrabawa ta zo ya rasa gani ya haƙura ya sallama wa Allah to manzon Allah ya ce falahul janna shi kuma Allah dai bai tukucin aljanna gobe alkiyama duk wanda Allah ya jaraba da makanta inda ka haƙura ka san Allah ne ɗora ma bayan da za ka yi ka yi ta effort da neman magani abu bai yi ba ka sallama wa Allah to mazan Allah ce akwai albishi ɗin aljanna a gunka inda kana da imani to kaga ashe ba wannan makantar ake ne ba makantar da Allah yake yawan ambata a Qur'ani shine makantar zuciya lahum a'yunun la yubsiruna biha la yubsiruna al-haqqa ba sa iya ganin gaskiya wala yumayyizuna bainal haqqi wal batil ba sa iya bambance tsakanin mai kyau da mara kyau su komai zogon su kawai ɗaya ne an fahimci wannan halayyar waɗanda Allah ya halittawa wuta dan su kenan walahum azanu la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa iya ji da kunnuwa wannan jin shi ma jin gaskiya kenan as-sam'u allazi yu'inuka ala sabati ala al-haq jin da zai taimake ka zama akan gaskiya an fahimci wannan wannan shine jin da Allah yake faɗa amma ba kurma ba ba kurma wanda baya iya jin magana Allah yake a wanda ya ji maganar amma baya iya yake na maganar wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku zamto kamar da zace sun ji alhali ba su ji ba akwai asam akwai al-istima an fahimta akwai uzunun akwai sam'un akwai istima'un uzun shine kunne wannan fatar kunan da Allah ya halittar mana ita shine uzun shi kuma akwai alfurja dakila fihi akwai wata kafa cikinsa ta shiga wayar din ya haɗa kwakwalwa ana fahimta akwai asam wanda yake shiga akwai al'istima wanda yake shiga shi asam din kowa yana ji kowa da mutumin kirki da mutumin banza da yaro da babba da kowa inda abu ne na ji kamar rugugin wani abu ko karan wani abu ko ihun wani abu ko irin wannan sifika ta ɗau sauti ta kai wani kowa zai ji shi ne asam mujarar sam kenan amma alistima ji na fahimta asam kuma alfaham ka ji abu ka fahimce shi idan na aiki ne ka yi idan kuma na hani ne ka hannu an fahimci wannan wani ne alistima kenan amma duk inda ana ke ce asam o asam to jin kowa zai iya ji amma kuma jin ya rabu kashi biyu ne akwai ji na fahimta da aiki akwai kuma ji na dole wanda duk bayan da za ka dole ka ji ina fata fahimci wannan to su kunnuwan nasu suna ji yan suna jin wa'azi suna jin karatun alkurani suna jin komai amma jin dan dole suke ji sinadarin da yake sa a ji a yi aiki ya samu matsala a kwalwarsu an fahimci wannan za su ji karatu a fassara aya a ce kaza ba kyau kaza haram amma mujarradin su jin kawai me ake so na izina a dauka ba su da wannan fasiyar in qur'ani yace a kunnuwan su ba sa ji to irin wannan jin da ne bayani shi Allah yake ne ulaika kal an'am sai Allah ya ce waɗannan tamkar dabbobi suke kafin din litashbihi ne Allah iya kwatanta su iya musalta su da dabbobi ai kaga al'amari ya lalace a ce a kwatanta ɗan adam da dabba abu ya ɓace a yi rashin basirar da rashin fikirar ta kai fikira Allah ta alaƙi faɗa laƙadar ka laƙanar insani fi a hasani ta ƙauye لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم daga nan fa ثم رددناه أسفل سافلين Allah ce ɗan adam mun halicce shi a kyakkyawan tsari ne a hasar ta ƙauye diri da tsayuwa da yadda Allah ya magabanka ƙafofinka hannayenka komai a cikin tsari mai kyau mafi kyau ya ce a hasan sai ga mubalaga kenan kyan na ƙarshe a irin wannan tsarin Allah ya ce daga da amma idan ya ibin Allah ya ibin gaskiya ya yin alkhairi sun maraddadnahu asfala safilin sai Allah ya mai da shi ƙasan ƙasa kuma mutumin da dabba ta fi shi ai daraja ta zube kuma to rashin jin gaskiya rashin ganin gaskiya rashin kudirin gaskiya a cikin zuciya iya sa dan adam ya koma dabba ulaika balhum adall ai sun ma fi dabbobin bata domin dabba ta san me bata ai ta san wani lokacin da hankali ai an gane ko shine wani wannan Yahaya Jari mai cikin littafinsa na Falakatul Wadiha yake cewa law kanat al-arzaqu tajri ala al-hija izan lahalakana min jahalihin albaha'im yake cewa da dai a ce rabon allocation na arziki da Allah yake yi to Allah iya bayarwa ne daidai gwargwadon hankali hankali shi ne ke jawo arziki da Allah haka tsarinsa yake to da da yawa daga cikin dabbobi sun mutu domin su jahilai masu da hankali an gane ko? to ashe arzikin da Allah yake bayarwa ba hankali bane ba ilimi bane yanzu wani Allah zai tara mai kudi miliyoniya ne amma wallahi bai iya lissafi ba an kace mai biyar a tara da biyar bai sani ba in ya gani a rubuce bai sani ba amma shine mai kudin don haka Allah ya bashi amma kai kaji ka yi digiri a mathematics kaji ka san kwamfuta ka yi waye duk kuma ga kanan kana kwana a cikin talauci misali a duka gani arziki ilimin ba bane arziki ilimi daban arziki daban an fahimci wannan ilimi daban arziki daban za a ga wani ba abin da ya sani ko sunansa bai shi ba iya ba iya rubuta a takarda ya rubuta sunansa da da garinsa da nambar wayar salabi iya ba amma kuma shine mai kuɗi idan ana neman rancen miliyan uku ɗigun za a ji ya dai je ce a ɗauko a buhu a kawo kai kuma kanan na tarin ilimin ya tsabar aidi ka da aljihu da takardu a jaka ba wani abu an fahimci wannan to kaga arziki Allah ne yake kasa shi yake biya wanda ya so yake hana wanda ya so wannan shine abin da Allah ta'ala yake Allah ta'ala yake cewa idan sun ki sun bujire to sun mafi dabbobi bata ulaika humul ghafilun waɗannan kuma su ne gafarallu rabkananu a cikin mutane Allah ta'ala ya tsare na'am ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه na'am سيجزون ما كانوا يعملون
Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ta'ala iya da sunaye mafiya kyau al-husna ala wazni fu'ula sunayen Allah sunaye ne mafiya kyau an gane ko an ce musu al-husna domin jam'i ne ba dan mace bace al-jumu'u fil arabiyya al-mu'annasa inda jam'i ne a larabci damirin mata ake ba su qalatil a'rabu kaga ce qalat ya kace al-a'rabu al-a'rabu jam'i ne yasa aka ce qalat an fahimta amma ba za a ce wa qalal a'rabu ba inda jam'i ne a larabci damirin mace ake ba shi an fahimta wannan wa qalat ulahum li ukrahu qalat ulahum shi ma jam'i ne an fahimci wannan to shi yasa aka ce al-husna ana ba ana nufin an siffanta sunan Allah da matantaka ba a domin jam'i ne wannan sunaye na Allah kamar da malami suke faɗa su ne at-tis'a wa tis'un waɗannan sunayen Allah guda 100 ka guda 100 ba daidai nan guda 99 al-warida bi al-hadith wanda hadisi ya tabbatar da su wal husna mu'annasul hasan mu'annas ne al-hasan fad'uhu biha ai sammuhu biha ku ambaci Allah da sunayen an fahimta ga sunan su Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Aziz Al-Jabbar duka ga sunan har zuwa 101 hadisi ya tabbatar da su wani sirru a cikin wannan sunayen Allah wanda malamai suke cewa siffofi ne duka siffa ne na lafazul jalala idan aka ce manir rahman zaka ce Allah manir rahim Allah manil aziz manil jabbar manil mutakabbir Allah ashe lafazul jalala shi ne suna amma duka wannan kuma siffofin Allah ne waye mai rahama Allah ne waye mai jinkai Allah ne waye mai karya wanda ya so a lokacin da ya so Allah ne an fahimci wannan to malamai suka ce waɗannan sunaye wanda hadisi ya tabbatar da su suna da alaƙa da ƙaza alhawa'ijil insan suna da alaƙa kai tsaye da neman biyar buƙatar ɗan adam agun Allah dukkan wata buƙatar ka to malamai suka ce ana so cikin ambaton Allah da za ka yi ka nemo siffar Allah wanda take da alaƙa da buƙatar ka kamar in kana son rahama Allah ya ma rahama ka dinga cewa ya rahman ya rahman ya mai yawan rahama kamar rahama ya arhamar rahimin arhamna ya mai jin kan masu jin kai ka ji kanmu an fahimta idan ilimi kake so ya alim ka dinga yawan ambatan sunan Allah ya alim allimna ya mafi sani ka sanar da mu ka ba mu fahimta ka ba mu ilimi idan kudi kake so ko a to naga kun yi shiru ina maganar ilimi da rama kowa ya shiru amma da ka yi maganar dala kuma na ga motsa ko yawa an yi gabbara gashi in dala kake so kana son kudi an fahimta to gashi Allah mawadaci ne yayi ya ganiyu ya mawadaci ka wadatar da mu an fahimci wannan to duka malamai wa ansu malaman sun ce ana haka bayan kai wa Allah kirari kai wa manzon Allah salati kai wa mahaifanka addu'a to ka kama wata gaba daga cikin siffofin Allah kan abin da ya daidai da bukatar ka ka dinga ambaton Allah da shi malamai su ce haka ma abu ne mai kyau ja'iz ne an fahimta to Allah ta'ala yana da wannan sunaye sai ce fada uhu biha ku kira Allah da su kiran Allah da sunayen ibada ne haka nan roƙon Allah da sunayen ibada ne ka zauna kawai wuridinka ya rahim ya rahim ya rahim ibada kake ya gafur ya gafur ya gafur ibada kake an fahimci wannan idan kana du'a ta ibada ka kama sunan Allah kana ta ja kana ta ambato domin ibada Allah lada zai baka ka kama sunan Allah kana ambato domin bukatar ka ta biya na ma ibada kake lada Allah zai baka shine ko ku ambace shi ambato na ibada ko ku ambace shi ambato na biyan bukata duk malamai sun halatar da wannan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku roki Allah da su ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha tis'atun wa tis'ina asma' Allah ta'ala iya da sunaye guda 99 mi'a illa wahida guda 100 ba ɗaya kenan man ahsaha duk wanda ya kiyaye su ya haddace yayi aiki da abin da sunayen suka bayar na dokoki na umari na hani to manzon Allah yake cewa da kalal janna Allah da tashi aljanna idan ka haddace sunayen Allah guda 100 ba ɗaya ka san ma'anonin su kake kwatantuwa da aikinsu su sunayen siffofin to ma'aikin Allah ya ce Allah ta'ala ne baka aljanna wa asma'ullahi ta'ala laysa bi mahsura bi hadha al-adad sai malam yake cewa sunayen Allah da aka ce guda 99 ne ba su kadai bane ba wai iya wannan adadin bane kawai bal awsa wa aksar min zalik sun fi sun lullunka wannan wannan da ya zo ala sabilil misal kawai بدليل ما أخرجه أحمد في مسنده دليلي أكوي حديث في مسند إمام أحمد بن حنبل الله تعالى يقرأ مصر أحمد يدا والحاكم في المستدرك أكوي لتافي حاكم إمام الحاكم أتكي لتافي المستدرك وبن أبي شيبة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن الله صلى الله عليه وسلم أتكين أدو إنسا إيا شوا as'aluka bi kulli ismin huwa lak Allah muna roƙonka da dukkan wani suna wanda naka ne an fahimci nan sammaita bihi nafsak wanda ka ambaci kanka da shi au anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da sunayen cikin littafinka kaman huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir duk anzalta bihi fi kitabik wannan suna duk sun gangaro a cikin alqur'ani aw allamtahu adam min khalqik ko Allah ka sanar da ɗaya daga cikin halittunka sunanka wanda baka sanar da kowa ba aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko kuma sunanka wanda ka boye shi a cikin ilimin ka na gaibi ba wanda ka faɗawa kaga he sunayen Allah ba su takaitu a guda 99 ba bisa dogaro ga wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an taji alqur'ana rabi'a qalbi zuwa gashi muhallu shashi shine wannan hadisin iya nuna cewa akwai sunayen Allah da Allah ne kadai ya san su ma suna cikin gaibin sa ma akwai sunayen Allah da manzon Allah ne kadai ya san su Allah ne kadai ya faɗa masa kuma shi kadai ya san su an fahimci wannan to kaga ashe ba wai adadin su kenan ba wannan kawai wanda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ala sabilil misal amma Allah iya da sunaye da siffofi awsa aw aksar suna da yawa suna da yawa yawan da ba za su kididdigu ba kuma yawan da ba za su lissafu ba Allah ta'ala yake cewa a wazarul ladzina yalhiduna fi asma'i ku rabu da ku rabu da mutanen da suke wuce gona da iri cikin sunayen Allah suna nan masu wuce gona da iri al'ilha ko al'ilhan a su ne ai ya amalun alhaƙa ya amaluna anil haq suna kaucewa gaskiya ga abinda Allah yake so a ambace shi da shi amma sai su kama wani abun a ƙarƙashin sunan Allah ko a dinga kama sunan Allah da wata irin siga wani iya cikin ilhadi ko kuma waɗanda za su mai da sunan Allah su mai da shi wani abu na tsoratar da mutane ko wani abu na damfara a gun mutane duka wani iya cin ilhadi kamar waɗanda suka ƙware lokacin da ɗan jahilci sosai irin abin da ake na ƙulumboto da surkulle a dinga tsorata mutum da wata aya ƙur'ani zan ma yasin wallahi to sai mai yanka min yasin kuma ai ba ma kila dama zan samu wallahi zan ma yasin ya ga mutum kuma dan jahili ne ya tsorata kai ka isa kai yasin baka isa ba ai Allah ne yayi kuma ayat sura ta cikin Qur'ani amma sai a dinga tsoratar da mutane ga wannan zan ma yasin zan ma kaza zan ja ma kaza an fahimci wannan to kaga wani ma ilhadi ne iya cikin ilhidi da fi asma'i iya cikin ilhadi game da sunayen Allah ba dan wannan Allah ya saukar da su ba an fahimci wannan a haisu ishtaqu minha asma'a aliyatihim ko kuma daga cikin sunayen Allah a tsaki wa'ansu sunaye da za a bai gumaka kallat sun sa wa gunkin sulata wai suna nufin mu'annas ne na allahu wai allahu shine muzakkar kuma allah ta ita ce mu'annas ta'ala allahu an zalika ulwan kabira kamar allah namiji wai da allah mace a can bakin su allah ya tsare kaga wannan ilhadi ne allah bai sauka da wannan ba wal uzza uzza min al aziz al aziz sunan allah ne hizka ce ai ta macen azizu gidi ita ce uzza wannan duk aikin kafirai ne ƙwarai shawo maka a wancan lokaci mannan manata kai daga almannan ne suna da manata an gane ko manata suka ce daga almannan ne almannan shi ne mawazakkar manata kuma ita ce mu'annas wa ƙala ahalul ma'ani al'ilhad fi asma'i ta'ala an an tasmihi bi malam yusammi lahabi nafsa malaman balaga ko malaman da suke fito da ma'anonin alkur'ani suna cewa iya cikin ilhadi a cikin sunan Allah ka ambaci Allah da sunan da bai ambaci kansa ba kaga halilu ƙarya yake wa Allah Allah ba ba, ba halilu a cikin sunayensa amma da ana ce ya halilu ya halilu ko musamman ana karancin ruwa kaga wannan ƙarya ce a cikin sunayen Allah ba halilu ya ce kaga ambatan Allah da sunan da bai ambaci kansa ba kenan iya cikin ilhadi an gane da kyau walam yurid fi nas min kitabihi wa min kitabi wala sunna ko kuma ka ambaci Allah a sunan da bashi a Qur'ani bashi a sunna li'anna asma'a ta'ala kulliha tawfiqiyya maliki ta domin sunayen Allah kafatanin su dukkan wani sunan Allah tawfiq ne kai yanzu ba za ka yi wa Allah suna ba kamar yadda sallan azhar take hudu sallan asuba biyu haka za a ganta haka za ka batta to haka sunayen Allah su nan gani nan bari ba ijtihadi kace ina ijtihadi zan yi wa Allah suna kaza a baka isa ba wannan aiki yafi karfin ka kai tsararo an gane da kyau baka isa ba wallahi sunayen Allah da sifofin sa haka suke tabbatattu ne shine tawfiqiyun abu ne a tabbace ba a buƙatar maganar ka ƙarin ka ko ragin ka ba zai shiga ba ka ambata ka ambaci Allah ka nemi biyan bukata wajen karanta sunayen abin da ake fata da su kenan an fahimci wannan malin ci gaba da cewa fa ya juzu an yi ƙalu wala ya juzu an yi ƙalu akwai abin da ya halatta ka faɗa game da Allah akwai kuma abin da bai halatta ka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ba duk wannan kusan ƙarin bayani yake game da wannan aya wanda Allah ta'ala yake cewa iya da sunaye a tsarkaka ku roƙe shi da su ko sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su ku bar waɗanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah mai girma da buwaya an gane ko saboda haka kamar bokayen nan da wannan yan damfara za ku ji suna ta wani shirbicinsu da wani gurnaninsu wai kamar suna kiran Allah ne kuma duk ƙarya suke yi ko su kirayi aljaninsu shaidaninsu ko gumakansu amma a dinga cewa wani faka-faka ya ilu wani wani waye ya ilu duk wannan duk damfara ce ba wani mala'ika ko wani mai wannan sunan babu ko suna aiki da aljanu ne ko a ce rauhani shi ma rawani aljani ne ba wani rawani ga gaji mala'ika mala'ika dan adam dan adam aljani aljani an bayyana wannan wannan duk ina faɗa ne domin kan mutane ya waye ba zama to waye yi wa addini karka ji wani wanda ko tsarki bai iya bai damfari ka an gane ko ana samun mutane wannan ka ɗaukan ka kaiwa wani jahilin gabar da yamma kai kuma Allah ya sa kana kana sallah kana jin karatu kana zuwa da majalisar sunna amma wani abu ya taso mana neman biyan bukata kujera ce kake nema a wani matsayi ne wani kasuwanci ne wani waye ka ɗau kafar ka kaje kai wa mutumin da jahili ne dan fariga a sa ka shiga gida ta baya kai ba mota ba Allah wallahi ya ce wai karka fito da baya zaka fito da baya da baya zaka shi kuma yake nan ya dauka da gaske ne ya fito da baya da baya ko kuma in ka fito ka bi dama dama karka suke ka yagu koi dama dama zaka ke yi ko da safe karka yadda ka biya wani hannu sai wanda za ku gaisa ka nemi wani abu a gushi duk wannan suna yi surkulan banza da wafi ne ka zama wayayye addini Allah ta'ala ya ce ka roƙe shi duk abin da kake bukata agunsa zai baka shi agunsa ba wai karewa zai baya karewa ya halatta kuma ka nemi wa'ansu taimake ka da addu'a ya halatta ka san wani ya fi ka sala'a kullum iya riƙe da alƙur'ani to irin waɗannan mutanen yana da kyau ka ce su taimake ka da addu'a ba laifi ba ne ka san wani iya da yara aikinsa kullum karantar da yara alƙur'ani ana ganewa kullum karantar da yara alƙur'ani ya halatta ka ce wani taimake da addu'a ya halatta ka san wani mutumin kirki ne iya zaman lafiya da mahaifansa iya ƙoƙarin tabbatar da biyayyarsu da ɗa'arsu gare shi to idan ka ce wane kamin addu'a to wani ba ka yi laifi ba domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce umar ɗan kaɗaf ya nemi uwaisul ƙarni masa addu'a tarihi ya nuna kuma uwaisul ƙarni mutum ne mai tsantsar biyayya ga yata masa ka san wane mahaifiyar tana mai addu'a babansa iya mai addu'a fatan alkhairi to wallahi ka je ka ce ma addu'a mutumin kirki ne kuma Allah iya son sa Allah zai biya ma bukatarka an fahimci nan duk irin waɗannan ko mahaifanka ko wani kawunka ko wani gwagwanka ko wani waye ɗinka ka ce ya taimake ka da addu'a ba laifi ba amma ka kai kanka irin wajen waɗancan mutanen to za a yi diba ba za ka dawo ba kuɗinka ba imani don yan damfara ne yan damfara ne sosai akwai wani wanda yake faɗa min cewa akwai wani wanda ya zo wai an sashi a gaba to a baya za a sashi wai an dame shi wallahi iya harkokinsa an sa masa ido ana ta masa kaza kaza kaza da shi bokan ya gane wani gaula ne kawai sai ya samu kwansa dama da yake suna dabara suna suna hissa kwai su samu wata kafa sun zan dabara da suke su huda kwai ko tun iya bai gama bai gama bushewa ba su huda shi su cinkusa gashi a cikin kwan hissa wani gulu haka gulu gam wanda ba za a ga alama ba da ya zo kawai sai ya ba shi wani koyayen guda biyu ce tafi da su gidanka nan da kwana biyu ka sa su a ƙarƙashin filin ga damu da su da ya damai da su sai ce fasa ɗaya iya fasa ɗaya daga ƙwai ne ya fashe sai aka ce fasa ɗaya iya fasa ya gashi ya ji wannan ne ya yi kuma gashin ba ya saba da kansa ya saba da kansa ya dabara ya cika kwan da gashi amma aka fasa kun aka gashi to wannan abin da aka yi ba kenan ba dan wannan ba ai haka zaka mutu ai eh san kai ka kar eh kuma yayi da kawai to je kawo kaza je kawo kaza je kawo kaza shikenan ya sami ATM kawai shikenan duk lokacin da yake bukata ya kira waje je ga masa kudi jama'a da yawa za su baka mamaki irin wannan harkar za ga mutum da hankali da kamala sai ka tura shi malimanci amma wallahi za ka yi mamaki inda boka suke yaudararsu suke damfararsu manyan mutane ba babba daga cikin irin wanda kuke ganin babba ne a duniyanci wala sai ga buka iya kawale shi domin rashin tauhidi bai san alakarsa da Allah subhanahu wataala ba saboda ka sunayen Allah ba a ilhadi a cikin su ana roƙon Allah ana kama sunan Allah domin ibada kuma domin neman biyan bukata duk ya halatta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i allati sayajzawna ma kanu ya'malun duk wanda yake mai da sunan Allah karan bara iya abin da ya ga dama da shi ko iya ilhadi ko wuce gona da iri ko kirkirar wani abin da Allah bai sani ba afwan Allah bai tabbatar ba bai sanya a faɗa ba ka kirkira domin biyan bukatar ka ta yi to Allah ya ce zai ma sakayya sakamakon abin da ke aikatawa duk wanda ya mai da sunan Allah ba dan ya roƙe shi ba ba don kuma ya ambata a matsayin ibada ba ya mai da shi wani abu na damfara ko yi wa Allah kishiya to Allah ya ce za su haɗe a lahira ba wai sun ci banza a duniya ba ne bayan duniyar ma kuma akwai lahira Allah zai musu hisabi na'am aya ta gaba وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Allah ya ce wa mimman khalaqana umma yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ai ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan al'ummata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce akwai jama'a daga cikin su yahduna bil haqq suna shiruwa zuwa ga gaskiya wa bihi ya'dilun kuma suna kwatanta gaskiya cikin hukuncin su Allah da kansa yake yaban wannan al'umma din akwai mutanen kirki wanda suna kokarin gane gaskiyar su yake da ita suna kokarin adalci a cikin ahkamansu ya tabbata cikin hadisi manzon Allah yana cewa hadisin bukhari da muslim la tazalu min ummati ta'ifatun alal haqq ba zai gushe ba cikin wannan al'umma ta wa'in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ifatun wata tawaga daga cikin wannan al'umma alal haqqi suna kan gaskiya ila an ya'ati amrullah har lokacin Allah ya tabbara yau ba su taɓa gucewa a kan gaskiya jijjiwi jijjiwi to suna kan gaskiya ba su bane gaskiya har sai ta Allah ta ce musu hadisin iya cikin littafin bukhari kuma iya cikin littafin muslim game da malai kawo ana wakila wa an su malaman tafsir suka ce umul ulama wa du'at ila din waɗannan ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun kamar na ga maganar a wani malamin tafsiri a baya kuma nan ma ga malam abubakar magudu ya kawo nan ya ce ana cewa ulama malaman wannan al'umma wa du'atu ila din da masu da'awa zuwa ga addini su ne ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adilun akwai goyen bayan malaman tafsiri kan wannan magana an fahimci wannan to amma dai duk yanda za a je a dawo zama akan gaskiyar da kokarin kwatanta gaskiya a rayuwa to wata martaba ce da Allah ba kowa kewa ba sai wanda Allah ya zaba ya zama wani an mai shida da gaskiya an mai shida da adalci to wannan tilkal bushira ajila shi duk mutumin da al'umma suka shaide shi akan wannan to babu shakka wannan mutumin Allah iya san sa kuma Allah ta'ala ne bashir hamasa domin siffofi ne guda biyu wanda kusan duk da'irar musulunci akan su take juyawa alhaq wal adal gaskiya da adalci duk abin da yake gudana cikin addini to akan wani abin guda guda biyu yake tafiya gaskiya da kuma yin adalci Allah ta mai mu da wannan sufufi na'am والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina wadannan wanda suka karyata ayoyin mu inji Allah karyata wannan kala biyu ce kamar da muka yi bayani akwai takazibun bil lisan akwai takazibun bil hal akwai ƙaryata ayan Allah da baki kamar yadda kafirai suke cewa ma nadari masa ai ba wata alkiyama da za a yi ko su kalli manzon Allah ce lasta mursala kai ba manzon Allah bane kaga wannan sun ƙaryata ayan Allah da bakin su ko Allah ya ce kaza su ce kaza wannan ƙaryata ayan Allah da baki akwai kuma ƙaryata ayan Allah wanda munafukai suke da halayen su bakin su ya cika da cewa ayoyin Allah gaskiya ne suna da sun amince da su amma kuma zuciyarsu bata amince ba ya kulu nabi alisinati ma laysa fi qulubihim wannan shi ma ta ayin Allah ne akwai malaman da suka faɗaɗa abin da yawa har ma masu zaikiwa kaba'ir zunu bayan sun ji wa'azi a ce ga wani iya zina ga wani iya cin riba ga wani iya cin rashawa da hanci kuma ya san ayoyin da suka faɗa haramcin wannan ayyukan an karanta ya ji ya sani amma bai daina ba to wa an su malaman sun ce suna iya cikin kazzabu bi ayatina kamar su Sufyan sauri iya cikin masu wannan ra'ayi ya ce ba dan ya karyata ba ai da zai aikata aiki da abin da ya tace an gane dake ko to wannan dai shine abin da malamai suka faɗa game da kazzabu bi ayatina alquran bi tarkil amal bihi ko alqur'ani ka ki aiki da shi an ce ma ga abin da Allah yake so ga abin da Allah bai so amma ka ki aiki da shi irin waɗannan su suna cikin dumlin ka zabu biyayatina Allah ya ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu Allah iya musu talala mai kamar saki ba wai sun sha bane duk mutumin da Qur'ani bai masa wa'azi ba iya abin da ya ga dama a duniya to Allah ya ce dama kawai ya ara masa akwai lokacin da Allah zai kama shi ta inda baya tsammani ai ga fir'auna mun karanta tarihinsa a baya duk abin da yi a lokacin da Allah ya damke shi magana ta kare kuma manzon Allah kuma yana cewa inna Allah la yumli bi zalimi Allah iya talala ne kamar sake da azalimi hatta iza akazahu lam yuflihu har sai lokacin da Allah zai damke wannan azalim ba zai kubuce ba duk wanda yake kangara yake yin abin da ya ga dama wajen ilhadi wajen kutse akan ayoyin Allah kuma iya jin wa'azi dai ba daidai bane ya gyara ya gyara ya iya gyara to Allah kawai kamar talala ya masa lokacin da Allah zai damke shi ba zai kwace ba kuma Allah zai kama shi ta inda baya tsammani sanar tadrijuhum min haisu la ya'lamun ta inda ba su tsammani ba sai Allah ya kama kuma in ya kama magana ta gare na'am
وأملي لهم إن كيدي متين Allah ya ce irin waɗannan mutane umri lahum ai utawwir lahum ma ma hum fi Allah ya jan ya tsawaita musu abin da suke ciki akwai Allah ya tsawaita musu rayuwa ya ba su dama domin su yi nutso su yi zurfi cikin aikin laifi shine wa umli lahum Allah iya musu imhali iya ba su damar su ci gaba da aikin zulubin Allah ya ce inna kaidi matin ai kaidi shadidun la yudaqu kamun Allah mai tsane ba wanda ya sai kuce inna badasha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud duk wannan sufofin Allah ne iya tsoratar da masu laifi kamun Allah iya da tsane badasha albadashi ne al-akazu al-akazu bai kuwa kamun da karfi ne albadashi to Allah ya ce kamun sa mai karfi ne ba ba fa irin kamun dan adam bane ba kamun Allah daban ne innahu huwa yubdi wa yu'id duk abin da ka ganshi ya fara to Allah ne farar da shi ko bayan ya faru zai dawo zuwa ga Allah din kuma duk gashi nan halittar Allah mu da dabbobi da aljanu duk akwai bidaya ta mu mun fara kaza kaza kaza kuma kowa zai gama ya koma zuwa ga Allah an fahimtar nan to shine Allah ta'ala yake cewa wa umli lahum inda kaidi matin kamuna babu shakka iya da tsanni akan masu laifi نعم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة نعم إن هو إلا نذير مبين Allah ya ce awalai mai tafakkaru me yasa ba sa tuntuntuni ne ba sa tsayawa hankalinsu ya gaya musu gaskiya in ma ƙur'anin ba za su yi da shi ba ƙwaƙwalwarsu hankalinsu ya ba su gaskiya mana su gane cewa abinda suke jingina wa manzan Allah shi bai cancanci a jingina masa ba sun sani ai manzan Allah a cikinsu ya tahi sun sani ya fi kowa tausayi ya fi kowa gaskiya ya fi kowa hankali ya fi kowa kawaici duk wata siffa ta alkhairi sun san ya fi kowa da kansu suna ba da wannan labarin domin abin da zai tabbatar da wannan in da kansu kama sana kabi da al'amina yi da kansu tun lokacin jahiliya domin sun san manzan Allah mai yawan gaskiya ne akwai lokacin da Allah ya masa wahayin wa an zir a shirtakal akarabin ka zo ka gargaɗi danginka ka fara wa'azi daga gida manzan Allah ya kirawo danginsa ƙwarai shawa banu abdu mana'af irin su banu lu'ai bin ghalib duk ya tara wannan ƙabilun danginsa na cikin ƙwarai shawa ya tara su ya hau dutsen safa ya tsaya ya ce yanzu na ce muku akwai rundunar yaƙi a bayan dutsen nan za ta shigo garin maka za ku gaskata ni suka ce wala za mu gaskata ka don ba ka taɓa yin ƙarya ba da bakin suke bazar wannan to in ba toshewar basira ba in kun san baya ƙarya to me yasa ba za ku karɓi ƙur'ani ba kenan da kan suke cewa la ba mu taɓa zaton ka da ƙarya ba idan ka ce rundunar yaƙi ga ta nan a bayan dutsen wala min yadda da gaske ne sai ya ce to ni manzon Allah ne zuwa gare ku bai ne dai azami shadid idan ba ku yi imani da ni ba abin da zai biyo baya ba shi da kyau Allah ba zai kyale ku ba daga nan mutane suka rabu uku wa'ansu da Allah ya tarfawa garin su nono suka imani suka ce to min yadda wa'ansu suka juya ba amsa eh a'a ba su faɗa ba wa'ansu kuma suka ce ba za su yi ba kamar irin su abu la'ab wanda ya ce alihaza jama'ata na yanzu muhammad don wannan ka tara ma'ana ka kirawo mu zo nan mu tara ka fara mana mana wannan wannan magana kaza kaza ya tafi ya faɗi baka gama gangano tafiyarsa sai Allah ta'ala ya sako da sura su kutum wanda take bayyana la'antarsa da tsiniwa da Allah ya masa da kuma da kasancewa sa wuta an fahimta to sun san manzon Allah mutum ne wanda ya fi kowa hankali da zuwa amma domin ya zo da da'awa ya zo da wani abu da zai busar da su daga son zuciyarsu to gaba ɗaya ya suka rikici ƙwaƙwallinsu ta dabaibaye ajiya sun ce mai gaskiya ne an fahimta amma idan ya zo iya karanta masu alƙwarai sai ba su yadda ba ƙarya ne ce sahir ce majanun ce sha'ir amma fuko sun ce mai gaskiya ne ba ka gaya za a yi wannan magana ta haɗu guda biyu inda ya mai hankali ne wane na yadda da kai mai gaskiya ne kai duk na aminta da kai kuma shi kenan idan na zo ma da wani labari kai wallahi ban yadda ba a shari ba aminin bane a gunka kenan ni ba mai gaskiyar bane to kaga wani a hankalce ma abin da suke faɗa ba daidai bane su a lokacin tarihi ya nuna idan mutum iya da wani abin sa a wanda baya so ya lalace wata kaddararsa mai daraja sai ya ɗauko sai kai manzon Allah ya je masa kuma duk lokacin da yake bukata manzon Allah zai kama ita ba gara ba zago haka sun gwada shi sun jarraba shi akan wannan akan aminci da gaskiya akwai lokacin da Abu Jahal da bakinsa ya ce wallahi Muhammadu mu ba ma ƙaryata ka muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne kawai amma kai musu mai gaskiya ne Allah ya ce kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun
نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah ya ce kad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun hakika ni na sani inji Allah maganar da suke faɗa ma kana samun ɓacin rai a kanta kana samun damuwa ya rasulallah amma Allah ya ce fa innahum la yukazzibunaka wallahi dukkansu ba kai suke karyatawa ba an gane sun san kai mai gaskiya ne sun san kai mai amana ne duk sun sani amma walakin adh-dhalimin bi ayati la yajhadun su azzalimai da ayoyin Allah suke ja in ja da ayoyin Allah ne kai ba su yadda ba amma sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan gaskiya mai yawan amana wanda amanarsa da gaskiyarsa duk sun sani ba wanda bai sani ba a cikin su an fahimci wannan to anan Allah ta'ala yake cewa awalam ya tafakkaru shin ba za su tuntuntuni ba ba za su zamto suna tuntuntuni kan irin abin da suke faɗa ba ma bi sahibihim min jinna Allah ya ce shi wannan ɗan uwa nasu ba a jingina shi da ciwon da suke jingina masa na hankalinsa ya tabu manzan Allah ya fi kowa hankali ya fi kowa basira ya fi ma kowa fitsana hankalinsa ya fi na kowa imaninsa ya fi na kowa dukkan wani abu da Allah ta'ala yake wa ɗan adam na karamci da daraja to na manzan Allah ya fi kowa sallallahu alaihi wasallama to amma wani dalili ne yasa suke jingina masa miyagun maganganu ana ganewa to halaka ce da kuma rashin imani da kuma abin da zai kai su mummunan ƙarshe gobe alkiyama shine Allah ta'ala ke cewa hankalin su yi musu jagora mana abin da suke jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa hankalinsa ya tabu ko iya da wani abu na matsalar hankali to Allah ya ce dan uwansu shi manzon Allah ba shi da wannan ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nazirun mubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi naziru ne mai gargadi ne mubin mai bayyana gargadi abinda manzon Allah yake faɗa gyara kayanka ne bai zama so ɗaya maraba iya faɗa domin a gudu tare a tsira tare sallallahu alaihi wasallam na'am aya ta gaba da
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
Allah ya ce awalam ya tafakkaru awalam yanzuru kai ko awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard me yasa ba sa duba ne cikin malakut na as-samawati wal ard cikin irin halittun da Allah ta'ala ya halitta na mala'iku da sauran halittu da suke sammai da kuma sauran halittun da suke kasai ma khalaqallahu min shay'in da kuma dukkan wani abu da Allah ta'ala ya halitta a nan kadai ya isa imanin ku ya karuwa ga sammai ga kasai ga ruwan sama ga fitowar rana ga faduwan wata duk waɗannan suna cikin akbaru makalokacin suna cikin manya-manya cikin halittun Allah subhanahu wataala to su kansu in aya ba ta muku wazi ba su masu su muku wazi mana da wayewan gari da fitowar rana da dare da fitowar wata shi kansa wannan ya isa da zame wa ɗan adam wazi da mutuwa da ake yi da ɗan adam ka haife shi kuma ya girma shi ma ya zama uba ya haihu duk wannan Allah ne yake yi an fahimci wannan ko kuma wata dama a gun wani Allah ya karɓe bai wani kuma ana gani in ba Allah ba duk ba mai yin wannan to Allah ya ce yau da gobe ta muku azai mana amma kalqallahu min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajalhu da kuma hakan iya nuna mu kan cewa kowa iya kusa da ajalinsa yadda gari zai waye rana ta fito dare ya yi wata ya fito gari ya waye a lissafa sati wata shekara to kowa iya kusantar ajalinsa ne ƙadar itara ba ajalhu kowa iya kusantar ajalinsa ɗaya daga cikinsu kowa iya kusantar ajalinsa ba bi ayi hadisin ba da huyo minun allah ya ce da wace magana za ku imani bayan ƙur'ani ne in har ƙur'ani bai zame ma wa'azi ba to da wani magana za ka ji wa'azi haka allah ce a tambaye su fabi ayi hadisin ba da huyuminu da wani zance za ku yi imani bayan alkur'ani in ƙur'ani bai ma wa'azi bai za a kama in ba ka yi imani ka ji zaƙi da daɗin alkur'ani ba wace magana za ka ji manzan allah ya ce ala fa inna asdaqal hadis kitabullah manzan allah ya ce ba wata zance mafi gaskiya kawai da maganar allah babu wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi hadisa ba wanda ya fi Allah gaske zance ba wanda ya fi Allah kyawun zance ba wanda ya fi Allah to ƙwar'ani shi ne abinda za a karanta ka ji daɗi ka yi aiki da yi ka ji daɗi ka nutsu ka samu walwala da kamala a duniyarka da kuma lahirarka Allah ta'ala ya taimake mu za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu daga kan shi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kurbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kun guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifinmu ya sanya su da mu duka muna cikin aljannar Allah da malamanmu na addini Allah ta'ala ka taimake su ka ba su kariya muna roƙon Allah ta'ala wannan gari namu ya ƙara masa zaman lafiya da albarka da sauran garuruwan musulmai gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa muna cikin bayan yantattu wanda yawa gafara a wannan wata Allah muna roƙon ka majinyatan mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu aiko da neman bukatu ta yin addu'o'i to Allah ta'ala muna tawassuli da irin wannan zama Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da muke nema gare ka Allah ka hada mu da shi na alkhairi duk abin da muke neman tsari kuma Allah ta'ala ka tsare mu daga sharri shi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكون تنبيه mai tambaya na farko yana cewa mara idan ma yana bin liman sallah wai dole sai ya yi fatiha idan bai yi ba sallarsa ta baci
a gunda dole ne sai ya yi akwai kuma gunda dole ba zai yi ba amma yana shiga fara karanta wannan ta taimakon da a gunda ya zama dole shine gunda liman yake ɓoye karatunsa ko sallan da ake ba a bayyana karatu kamar sallan azahar da sallan la'asar da raka'a ɗaya ta ƙarshen magariba da raka'a biyu ƙarshen isha'i wannan wajibi ne akan mamu ya karanta fatiha amma wanda ba zai karanta fatiha ba bisa jimhur na malamai inda ce jimhur to akwai wa'ansu wanda fahimta su ba haka bane amma mafi yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa idan liman iya bayyana karatu ba za ka yi karatu ba akwai hadisai da yawa da manzon Allah ya faɗa akan wannan kar ku ja in ja ina karatu kuna yi domin karatu ku zai iya shigowa nawa hatta littafin malam usaimi na sifatu sura duk ya kawo wannan hadisan da yawa a cikin su saboda ka idan liman iya bayyana karatu kai ma mushiru zaka yi fa inna qira'atul imam qira'atuhu m- karatun liman shine karatunka wanda liman kuma yake boye karatu za karanta fatiha ko jarka wannan shine insha Allah wallahu alam na kafin mu ci gaba da karanta tambaya akwai neman taimako da za a gabatar a halin yanzu na yan agaji wanda aka samu gabatarwa na hajji operation akwai wannan neman taimako an turo takardar ga ta nan kun jiya kamata mu karanta ba mu samu damar karantawa da fatan jama'a za su taimaka fi sabilillah to Allah ba da ikon taimakawa ga sanan suna zagaya ku taimaka musu da wannan taimako domin abu ne wanda tun daga ƙasa ya biyo ya zo jihohi ya zo ƙaranan hukumi har iya zuwa wani majalisai din kowane majalisi yana so ya hoɓɓasa wajen taimakon waɗannan bayin Allah da shirye-shiryen da za su yi na wajen aikin hajji mai zuwa in Allah ta'ala ya kai mu. Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa kuma ya sanya albarka a ciki na'am
a mai wannan tambaya ko tambayarsa ta biyu yana cewa malam idan na yi kurkuren baki ina alwala to zan idan na tofar da ruwan zan iya haɗe yawo a lokacin ko sai na yi ta tofarwa
wannan kakalo ne kawai ka san ruwa ka san yawo ai karka wa mutane wayo yawa in dai ka tofar da ruwan da kuskure bakinka shike na magana da yake bukata kenan an gane da ke ko ba wani kakalan tofa tofan yawo da zaka yi yawo daban ruwa daban ba wanda bai san wannan ba yawa kuma kuskurar baki idan kai tofar da ruwan ake ba hadewa ake yi ba idan ka zubar da ruwan da ka kuskure bakinka yawon ka zaka yi hade kayan gaba ta matsala game da zuwa Allahu a'lam
a sai takarda ta ƙarshe neman addu'a ne a neman ce yana neman a sashi a cikin addu'a yana cikin wani yanayi cikin wani hali na damuwa yana neman malam da yan uwan sashi a cikin addu'a
to Allah ta'ala ya fidda kai daga cikin wannan damuwa idan amma damuwa tana da sababi ka yi ƙoƙarin kubuta daga sababin an fahimta duk abin da yake jawo damuwar inda ya kasan shi to sai ka yi ƙoƙarin ɗaukan mataki a kansa in na gyara ne ka gyara Allah ta'ala ya fidda mu duka daga cikin irin damuwoyin da suke damu mu da dukkan al'ummar musulmi gaba ɗaya Allah ta'ala kai mana albarka to
a wannan sanamiyan kwamitin matsalar zai zo To akwai wanda suka turo neman taimako kai sai za mu miƙa takardar zuwa wajen ah, yan kwamiti na Yawwa, masallaci so sai su duba su wanda za a gani.
yi musu aikin operation ne suke nema a taimaka musu don su nemi gwamnatin masallacin ya tattauna sai ga abin da ya kamata ya musu insha Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh